إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر عدورهم أمرك أهل السنة الجماعة wanda ke yankulkar kada abin nan da makaram jamhuriyar Nijar yau muna talata daya ga watan rabiul awal hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da ishirin da bakwai ga watan tara dubu biyu da ishirin da biyu yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari da ɗaya cikin littafin buluga mara darasi na ɗari da ɗaya insha Allah muna cikin باب العدة والإعداد والاستبراء وغير ذلك باب إذا حمد بن حجر يي نا إدى لتكبى دا كبتر مايوا استبراء كين wannan ko na dai bayani ya gabata me idda an san dai wadda aka saki ita ake ma idda wadda kuma aka saki bayan kwanciya saki bayan kwanciya ita ake ma'ida banda wadda ba a kwanta ba wadda ba a kwanta ba ba ta da idda allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya wadda zai alamu zaka lafi musamman kamar kamar suna ba ma da kuma alayin mutum za ta duna ya yi aludin amina kuma su imani tattalin isaku idan kuka suke mata in ƙauranta musulun kayan bukatar su fama da kuma alhinin idatun ta ta duna ba ku da wata idda wadda za su muku kenan ɗan saki ne ba kwanciya ba a kwanta ba kurin yau ma sai a baka kudinka ko yau ma sai ka saki yau ma sai arme babu wani idda ana magana wadda aka kwanta ita kuma san don kubata ta ma'aiwa illa an yi bayani baya idan mutuwa ce bai bukatar sai an kwanta tunda dai kamata gabar mace za ta yi idda ta dona bayanin da mini bayani kan idda da magana ta takaba da magana istibra'i da mai magana istibra'i kurin a ga mace ba ta da ciki ana yin haka lokacin da misali inda lokacin bayi ne idan ka sai baiwa aka kwanta da ita daga ta yi jini guda aka ga babu ciki za ka iya kwanci da kanka kai ba baka kai haka matar da aka yi kwanci da ta na shubha za a bari ta mata jini guda kwanci na shubha irin kuskure da ake na kwanciya da mata da ba ta dole jini guda za a yi a gaba ciki haka wadda take mazinaciya ce ana bayan tuba za ta yi jini guda a gaba ba ciki ba sai ba magana idan a bayani da muka yi na mahi yawan sabai daga ciki akwai abokan sadiq radiyallahu anhu akan cewa idda mata wadda aka saki take idda ba mazinaciya ba mazinaciya magana mai kari kurin za a gada ta jini guda istibra'i kenan bayan tuba ga Allah tana iya araman wanda ya zinar da ita ko wani daban wanda ba shi ba wanda shine istibra'i kenan a gada babu ciki tare da ita kuma da jini guda ake yin shi sai yanzu kenan muna cikin ƙa'idodi na abinda aka hanawa mai takaba ta yi mun karanta hadisinmu na ƙarshe na umu salama radiyallahu anha inda take cewa na sanya sabar sabar wani abu ne da ake sa ido na yakan yi magani yakan yi kwalliya ya gyara fuska to ta sanya wannan al'amari ta sanya sabar a kun aidanta bayan mijinta abu salama allah mai cikawa manzala ce mata a'a wannan yana gyara fuskawa kake sanya shi in makin kama ka sa cikin dare kuma rana take goge kuma kake gyara kanki da tarare ko kake kwal kake lalle kake mana duk wani abu dai wanda na kwalliya aka hana ka sai ce amma da ta mai tambaya bai aishe am tashi da me zan gyara kaina yace bisidir da magariya wanda a wancan zamani magariya ita ce kamar sabiri na wanke daula kenan a yanzu gaga sai a ce kan ta yi da sabili mai kamshi ta yi da ɗan kufuru misali ko labibar suka ce ko ɗan alje ko soda inda dai duk sabilin da ba shi da kamshi da shi za ta aiki kuma wannan yana karantar da mu kenan ba tsafta ba ce ba a yi tana tsafta korin kayan ado ne kwalliya ne ba ta ana wanka kuma babu lokaci da aka kayyade na wankan wannan juma'a juma'a ko kaza ko lokaci ko wankin kaya duk abin da ake na ado na kwalliya shi ne ba ta yi amma tsafta akwai tsafta tana nan namijin da ya mutu ba ce ba ta yi zama cikin daular yanzu inda za mu tashi wa anha ya ce radiyallahu anha daga shikin dai Allah yarda da ita wane ne na cewa mun karanta ruwaya ta ina ne ta umu salama ko yanzu ma duka nan ruwaya ta gaba daga umu salama kince take ba da labari anna mar'atan qalat ya rasulullah wata mace ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إن بنتي مات عن مات عنها زوجها وقد استشك وقد وقد اشتكت عينها أفنكحلها قال لا kuma sun take ban labarin cewa wata mace ta zuciya rasulullah ina ibn ce mata an hazaujuwa matata ka diyata mijinta Allah ya mai cikawa kenan mijinta ya mutu wa kada shtakata ainuha ta samu rashin lahiya ta ido ciwon ido afanaka haluha shin zama mata kwalli dan san kwalli bala al-ismid iya magani ciwon ido kuma gashi da kwalliya an san kwalli kan kwalliya ne inda yace mata la kenan ko dai maganin na ciwon ido ne a nemi wani wanda ba kwalli ba magana kenan za a nemi maganin ciwon ido amma ba kwalli ba tunda akwai magani ba ya kwalli ba amma kwalli ba a sawa dan ana dan yana sa ado wanda an san dai ma'ana ta kwalli inda yake gyara fuska a sa'adu balle ga mata yan wani mas'ala kenan yanzu dai na ganin mun kare mas'ala ta mai idda a jimlace kamar na kare basam ya kawo basam na a jimlace dai abinda ake nema ga mace mai ta kaba kurin ya ce shi ne lujumin bai alistofiya zaujuwa wai ta sukunu zaman duk gidan da mijinta ya mutu a wani makaranta baya ana bukatar mata ta zamana a wannan gidan wa tarku kullu ma yadu ila da kahiya min az-zinati fi thiyabiha wa badaniha fatashtanibu allazi tuwaffa zawjuha wa taskun fi thiyabiha wa badaniha fatashtanibu kenan thiyab shura wa zina kama tashtanibu zinata min fil badan min at-tib wal hana wal qul wa sabab duka da ya kawo a jumlace mace za ta tsaya a gida ba ta huta kuma da ƙaurace ma duk abin da zai ja wani ma ya ganta ya sha'awata duk abu na kwalliya ta ƙaurace mishi na a kayanta ne a jikinta ne da duk wata tuwa ta ado ta ƙaurace mata wannan shi ne babban abin da na lalle da tarari da duk abin da ya ado gudun shi ne kuna shi ne zaman takabar sai tambaya kai magana mace za ta yi zaman ba ta yi ba ta kama sama da kwana uku kin yakan yi babanta ya rasu wani nata ya mutu duk wannan iya bukatar wannan mata ta samu damuwa da bakin ciki rashin kula da kanta to annabi ya bata iyaka bakin zaman da rura da mace za ta yi mutu kowa mutu inda ba mijinta ba bakin kwana uku ne ba a do dole bayan kwana uku ba ta niyya ta yi kwalliya ta yi adanta don ta fita daga cikin maganar ta kaba wannan shi ne kuma daman san dai wannan abin da ya inganta ne don bukari ya ka musulmi ya kawo وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجوز نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى جذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا رواه مسلم جابت بعد دباري أنسكي الأول بابش خالكش to tana cikin idda sai ta huta zuwa garaka fa'aradat an ta juza na hala sai ta huta neman cire dabinanta da yanana za ta ciro ɗayan dabino na garkanta fazajar harajul an takharus sai wani mutum ya mata tsawa akan me yasa za ta huta tana cikin idda kin ya mata inkari ya mata fada to lokacin annabi yana rayu sallallahu alaihi wasallam wannan mata fata ta nabi sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ta ga me gashi na huta zan ta yi garka nan ya takaita maka hadisi ne kenan zan ta yi garka wani ya gani ya hana ni ya mun tsawa bai sa ga muta sai maza ce da bala kin ya bata goyon bayan tahiya garkatta juzi na halak ki je ki turu itacen dabinanki fa innaki asa an tasaddaqi aw taf'ali ma'rufa in kin doko zaki iya sadaka da shi ko ki wani aiki na alkhairi wannan yana karantar da mu cewa kenan mai idda tana iya huta ta dawo tana iya zuwa aiki ta dawo wanda wannan yan yana karantar da mu magana matsala ta aiki da ake magana a yanzu na mata ba don iya matsayin aikin ba ne ba haramu cakuduwa ko wani abin da bai dace ba a wurin aiki amma ba cewa ba aikin mace laifi a musulunci kaga wannan garka za ta yi ba garka za ta tafi ta yi aiki bayan gari ne ba ma gari ba ne ba an ce garar kake nan ba gari bane ba za ta yi dan bayan gari kuma har takan game da maza a hanya wani mai magana namiji ne mata magana me yasa ta dawo ta yi jaji a nan ga zan wuta garka ta wani na ce mata ki je ki aikin garkaki kuma za ki iya alkhairi ki sadaka da kayan aiki kayan gudun ta ce kuma ba ta dama ta je ta yi kaga kenan maganar ba aiki mallaki ko wuta da gidan bane ba abin da za a zaɗi ba kullum wannan iya karanta ka hiri karara yan haka kin mun ita tana wuta kuma aiki tana iya zuwa aiki ta dawo don tana ida ba a ka hali ba kan shi magana kenan to wannan wasu kan tsaya cewa sai idda ta aure wasu kan ka har idda ta mutuwa idda ce ne illa an san an matsi da yawa akan idda ta mutuwa an san kowa yarda an ba da darura ba ba maganar huta to abin a ce hutar an huta a dawo gida to yanzu wata darura ta yi macen misali in mai aiki ce ai gwamnati ba zai ba ta makwajin wata uku na goma haka yana zama darura don ka aiki ya lalace ta tafi kenan cikin sutura da ta dawo magana kenan kwarar kuma katta ya kwalliya wajen zuwa wannan dai shine kenan annabi ba ta ce bala juzzi kenan ne bala kenan halin da ya ba ba haka bane kina da gaskiya ki je juzzi na halaki ciro iyan itacen dabinan ki fa innaki asa an tasaddaqi iyawa ki sadaka da kayan ki ko tafa ko ki da wani aikin alkhairi da kayan ki kenan ki je ki ga rawa musu wannan ta huce sai wa arfa'at bint malik أن زوجها خرج في طلب عبد له فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني مسكنا يملكه ولا نفقة فقال نعم فلما كنت في الحجرة ناداني فقال مكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتدت فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرة قالت فقد به بعد ذلك عثمان أخرجه أحمد والعربة وأصحاب الدمزي والذهلي وابن حبان الحاكم وغيره abin da yake ruwaya ta furai'a binta malik ita dai anna zawjiha kharaja fi talab a'budu lahu faqatalu mijinta iya da bayi suka mai tawa suka fiye ba su tsere sai ta neman wa'annan bayi nashi suka gama kai suka kashe shi suka kashe mai gidan to ita yanzu kenan tana cikin zaman idda na mutuwar mijinta sai ta ce fasa'altu rasulallah sallallahu alaihi wasallam an arji'a ila ahli na tambayi manzon sallallahu alaihi wasallama na tambaye shi ina so zan koma gida cikin iyalaina ta ce mashi fa inna zawji lam yutruk li maskanan yamliku wala nafaqa da mijin na da ya mutu bai bar mun ba gida na shi da ya mallaka kina gida ma nashi bane kun babu wani abinci da ya bari wanda kenan dole kenan koma cikin iyalaina in rayu a can faƙal na'am na bace yi kina da dama kita falamma kuntu fil hujra na tace ina cikin daki ba mu taba daga cikin gidan ko daki sai saki kira na dani wance dawo faqal sai mutum imkusi imkusi fi baiti ki zamna imkusi fi baiti ki zamna a gidanki a dakinki hatta ya buluga kitabu ajala har sai ajalin iddaki ya kare arba'at ashirin ashar wannan ta ce fa'atattu fi arba'at ashirin ne idda ta arba'at ashirin ashara ta wata hudu da kwana goma faƙada biyu ba zalika usman usman bin affan shi ma akan haka yayi kenan mace ba ta huta daga gidan da take ko ba na mijinta ba ne tunan an ce abinda yake wakana masalar canjin zamani da lokaci ayyukan yi gidan ɗan uwa ne lalle ba nashi ba ne ko na aboki ba ainihin zama cewa gidan haya ne ko ba mu biyan kudin haya ya za a yi kenan wannan wata da wani abu ne da bayan zai gito a zamanin yanzu abin zai wahala yiwa idan talaka dama haya da ke da da yake biyan haya kuma bai ba kudin haya bai bar mata ba kudi da ta biya kudin haya balle kudin abinci kaga wannan wata darura ta musamman ce wadda abin zai canza na an haka ta tsaya da wata rigimin da mai kudin haya kaga daban ne kenan amma mataka kenan ko da na wani ne ba nashi bane ba in dai za a iya zama ko a biya mata haya ta zamna ta zamna ta hata kare idan shine ne a biya mata kudin haya hata zamna bagana abinci an sani abinci daga miji ya mutu ba magana haƙƙi a kashin abinci amma menene an akwai abincin ai mace mai ta kaba tana iya cin abinci gidan miji ko mangazakin miji amma a lissayi za a yi idan aka ba ta abinci daga mutum ya mutu mangaza za a yi idan aka rihe ɗaki za a rihe mangaza ke ci ta abinci duk abin da za a hudu wanda ya ci a hudu a lissayin shi in matan suka gama kai suka ce a hudu ya lisan za a lisai ko ce an zura bangado za a hudu a cikin sumuninsu idan ɗiya ne suka ce mun je da kowa don da ya yarda bana karamin yaro bai ciki na zai iya magana a hudu a lissaji da a lissaji an hudu bahu ba za bahu biyu su wani suka ce a hudu su da manya an zo rabon gado sai a lissaji sun doko ne ko mata ko wani ɗiyanka duk abin da za a ci bayan mutuwarka na gado ne mutum ko abinci mutum zai ci a raman shi ne ko ɗanka ne ko matarka ce ko ɗan mai gado da ka mutu to hatsi na man kaza ba nasa ba duk wanda ya ci a lissahi yake ta yi lissahin an ba su wani tafi da mata ana zawowa a yi lissahi me bukatar su wannan idan ba a samu gudunmuwa ba ta waje inda gudunmuwa ta waje dama nasa yana da abinci ne wani akan samun lokaci yara fa'ida za a yi mutuwa mutum iyayewa iya da dangi ko makusanta za a zo a taimaka musu da alkhairi to wannan duk da aka tara wannan kudi ba na gado ba na wannan 'yan gidan ne da suke ciki cinsu da shansu su aka kama 'yan gida aka kawo ba ya ci rabon gado a sanya da sai ko a kawo wani misali ya misali mata ne a kota a gidanta wani ci a wani gari maki ya zo ya ce na kudin da shi za a raba a an kawo wani gidan da Allah mai ɗan gidan su ne aka abinci gidan a basu cire bukatun su cikin gida har Allah sai a raba gado ba naka bane ba kai dan kana ɗaya shi ai baka tarayya cikin abinci wani gidan da rayuwar gidan a ci abinci a biya wuta a musu komai hidimar su wannan shine abin da ake kawo amma abin da shi nashi wannan shi ne dole ya taba akan nashi ne da mu ana muna da al'ada ta a ce a hudu nan wancan a gama wai a mai sadaka to sai bai dace ba kwarin ariye ariye mangaza har Allah sa in kuna gaugawa a yi gaggawar ba gado ba dai bane ba domin za mu sadaka gaman gado ai dole ne sai an yi kare ta kaba in wannan masala ta dora ma rabon gado sai bayan ta kaba mai matsalar shi yakan cutar da mamaci a wani hali ne jinkirin rabon gado ke cutar da mamaci lokacin da mutum ya mutu kuma ana bin shi bashi sai a ce sai an raba gado kaga wannan tsawon zamanin da aka yi ba a raba gado ba iya cikin haɗari zama za a nufin ya tabbata nufin sanar ya ce duk wanda ya mutu da bashi kashi ana jinkirta mai shiga cikin rama sai an biya wannan bashi haka nan sallar sallar mace to kayan zai mutum da halin shi da komi da kudin da komi ko ya sa abin ki ari ya sa abin kasa ko a shiga ko ya an kare lissahi to kuma kana nan kan matsala ta bashi wannan abu ne wannan abu ne wani ya wakana da yawa nan da ɗan awa ɗaya awa biyu wani ya wakana wani ya zo irin wannan abin wani allah mai cika iya da hali kuma iya da hali na biyan bashin irin wannan lissahin na gidan juyi wane ne wani ikon Allah iya da 'yan uwa daban-daban kuma suke mulkin shi iya bashi na bashi na biyan bashi na a biyan bashi na kuma haka tari kuma daban-daban suke mulkin so su gaya mani matsala an haka cewa ɗauki abu an kai gidan juju to ba a yi udo na kuɗi ya ƙari lissahi tun da lissahi yanzu an ce duk abin da an yi kwasa da fami an yi shiga na komi kenan duk abin da ya shayi mamaci ba mai taɓawa za ka sanar ma cikin matsala suna gama kan dukiya kuma kai ba a huta ka ba ya kai da gaskiya mutum ya kan shi wallahi ƙwarin bashi ma dole ba wallahi ka biya kanka ka biya kanka bashi wallahi mahi yawa kuma wallahi wasu da tsoron tsoron Allah aka samu ba da wani tsoron Allah ba da gaggam suke rihi ido kan bashin ka da suna ga zai rage musu rabo ya aya kurin ya yin yauran shi kurin ba babu kurin ba ko gwamnati ka wani ma cewa wace kibiya ko ya kiya da mutum Allah ka ta wace kibiya kada mu mulki kuma da sai kuma da sai wace kibiya ka gani ba ta sai ba ta sai ba ta sai gaskiya ha nasu ne ana wani mutum da biya mutunci haka da ba wani bane ya biya mutum yau mutum ba tsoron Allah haka zai ina ba mu kwanin cikin ko daura ne ya kana ba abin da kana kuma yace ya san mutum a gaban shi aka mutum ne mutum kudi ne ya bar kudi miliyan nerori aka zo abokin shi aminin shi ya ce ya amshi dubu miliyan kwanwace ya amsa ce shi da bai ba? ta shi da ya ce an kuso ku ba ni kun yarda ma kowa ya ce a shi ba kudin shi ba shi kuran kowa ya noki wani yawon karshen a yarasa ce a shi ya da a hudu a kudin shi alƙali ya ce kudin wa aka hudu a kudin ka ne wa ya ce a hudu a kudin na a kudin da ka ce da mu ce a hudu a kudin na ne duk sauran suka iya gaba da ko ta a kudin shi ne wa matar ku daba ko ce bai daba wuta kudin shi shi ala mutane uban ku ne kuma wani karamin yaron kudin sai ta yi kudin shi audana shi shi da Allah ka ce mai da ya ji alama kharja yaron ya da a lokacin da ake magana akwai wani mai kudi shi kuma ya zo shi ma wata shari'a shari'a iya zanna ka tsara sai ta yi alƙali ina da magana ina da mun shiga cikin shari'a yin bayana cikin kai magana ya ce wannan yaron da ya ce ya bari a ɗauka a nashi wannan ɗani ya ce a ɗari juli ka shaida ku shaida da yau wannan yaran a kuɗi na ko na mutu na ba shi naira miliyan ɗari miliyan ɗari san miliyan ce a kun nashi ne a kan yashin da wani abu ne ko da bakwai wani da shidda ya ce a ba shi naira miliyan ɗari kuɗi na ni kuma zan da kuma gida zan san da neman na ba yashin da shi ya yi da yana da yana suke yanzu ce zama na kuma na kuma gida ni ma da ɗaya ta danganta ne kuma zuwa ta kai kama maki kuma muna waƙiyyar abu ya wakana ta sa duniya gaba wallah na da yawa ya wakana to kenan a takaice mamaci kenan a yi ƙoƙarin biya mai bashi gaske magana a biya mashi bashi ka a bari in yi so wannan an sun kare ta kafa suna bukatar nasu amma ka'ida da farko so ake a yi ƙoƙarin biya mai bashi da farko ga mutum ya mutu ko da inda wakilai a tsaya a yi lissayin bashi gina wani inda ya kuma inda na ku mutu ko babanka ne ko na uwanka ne farkon magana ka yi aje ko ina a lissayin da kami bashi su an aka ware bashi ne aka biya bashi ta kuma kuyi jirin lissayin wani kuma tare da gari na kuma tsaya ma wai kamar shi raba gado iya sama mace ba ruwa mace da gadon kama ku raba su kuta jama na kuma su cewa magana gado in ba raba gado ba mamaci ya damuwa ba ruwan mace da gado amma abin da ke damun shi yake shahon shi ba shi na shi idan ba ku biya ba shi ne kun bar mashi yauni a nan sallar sinama an gari ba harkar musulunci an aka zo da gawa tambaya yake akwai ba shi kan shi an ce akwai ba shi sai bari bai mai sallah ya ce kuma sallah da gaba da aka samu wadata ne akwai ba shi annabi sai biya shi ne ka cewa wanda ya mutu iya da bashi ko iya ba na babu na bace ku kamun ya doka ku ka fa'ilayya wa alayya amma wanda ke da dukiya fajiwar sace na dangin shi ba rumu dukiyar ka amma an kai mutu kana da ba na babu ko kana da bashi lokacin nan ana huddawa a baitar mal a biya mutum kuma iyan a dukiyar wani su ina kan tara ka kai da muhimmancin dokan marayu ɗaukar marayu haƙƙi da kuma wani abu ne mai sauƙi inda gwamnati zai iya ba na bane ba zai kun tsarin mu ne ba tsari bane mana dan tafsiri tsari ne na jari hujja su ne tsarin jari hujja tsarin turawa ne ɗan hujja amma ba shi ba me ɗaukar maraya wani maraya zai da muhimmin maraya in ba da malaka ko ƙungiyar larabawan in ba da shi ba abin da matsalar da yawa ce in ba Allah ka har ƙungiyar larabawa suna ɗaukar marayu da yawa da binnai wani yaron wallahi wata matai ta lama take da mace mutu don abin da take da samu mijin yadda ba ta samu da yawa da mata talama suke da mijin mutu na da yawa yabin suke samu mijin da mijin ba ta samu shi ne samu abin da suke samu bayan mutum mijin bai ya wuce albashin mijinta kuma da zai tace kyaf da tace mai gida da zai ta juya da gada ma kun da mata miji wannan zarma kashi ka wannan zarma miji ba ta rishi ba ta rishi miji ba wannan zarma wanda za ta yi ko jama'a ya wata da can gwaja iko ta kima wannan haka ne wallahi za mu Allah kare ake taimaka mutu abu ne mai kyau mami ne da ba su shiga mugun hali su sotarta amma taimako ne da kuma taimaka to kana abu ne mai sauki a wajen hukuma ta dauka abun mamaki irin abin zai kaje akwai gidaje suka ma aimanan babu gidaje wanda hukuma nan ba akwai irin su hukuma ta gina gidan marayu ne su ce mai marayu ɗan kaɗan ka da ya tsaka amma ka je kan abun karancin rayuwar suke ya ana kama kami nan ma wani gamar da yawa akwai nan suke daga gidan juya ki kaya irin ko musa an yadda yaro na wuya kashi na gani ba abun kurin har suna bara kullum suna bara a suna wuwa bara suke wannan dukkan kayan shi bin tsarin musulunci ne Allah ta yake kenan da yanzu akan wannan mace a ka'ida idan mijinta ya mutu za ta zama na a wannan gida matuƙa za ta iya ɗaukar yauninta ba an kore ta ba ta zama na a wannan gidan shi yake idan kuma kenan ba mai ɗaukan yaunin tana dama ta koma gidansu ta samu idda ta ce wa an faɗi mata bin ta kai su ƙalat ƙulutu ya rasu lalla inna zauji tallaƙa ni salasa wa hafa an yi kuta hamu alai wa hafa an yi kuta hamu alaiya fa amara hafa ta hawa nan faɗi bin ta kai take ba labarin ta zo ta siyarar ya manzan Allah sallallahu alaihi mijina ya sake ni ciko cike saki na uku kuma gidan da nake ciki wa hafa an yuqta ma alai ina tsoron a abko mini kenan mutane ba za su tabbata bai bata ko a gidan shigo mata tana tsoron haka kenan bata da wani tare da ita kanin darura ce ba mara ta tawa ta tawa annabi bata umarni ta kaura ta bar gidan nan fikin da ya kana manafi Hafiz bin Hajar kenan inda darura na inda take ba wani tare da ita kutsar wani hadari babu lai mace ta kaura ta fargin shi ba wanda ne kenan tana dama ta kaura ta koma wani gida daban in a inda take akwai ta daruwa ta cikin daruwa shi tsaro rawahu muslim wa an amr bin as radiyallahu anhu qala لا تلبسوا علينا سنة, سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرة أمر بن عاص يا إما جانا كان شيوا كقولي كتاب سنة سنة أنا بوم كقولي كتاب سنة أنا بوم إدر أم الولد za ta wufi ana sayiduwa idan mai gidansa ya mutu idda ta arba'atu ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma wannan ruwaya ya ce rawu ahmad wa abu dawud wa ibn majah wa sawul hakim wa allahu dara kutani bin liqa al-muhim wannan ruwaya wa hadisi ba shi da inganci yana da amra ce munkar ne sun ce musamman maganar ba ta da gindin zama a takaice shi ne cikin annabawa wayar gice cikin firgice da ya ce suna annabawa wata suna ta annabawa babu wanda ya taba suna annabawa wanda ya kawo idda ta da mijin ta mutu wata wadda kwana goma don allah iya magana idda ta kwana goma a yi tsawon da ta kwana wadda nuna azuwajen nassin ko sunna ko qur'ani bai zo da magana kuma umar wadda ba mata bace ba ba mata bata matsayin mata dan hatta a rabon kwana bata da hakkin haka ba ya kiran zau ba kiran ta zauja mai umar walada da umar walada ta umar walada umar walada mata bai wakaci baka yantar da ita ba amma ya kake kwanci da ita bai ba manci kun san misali yanzu mutum an kayyade maka mata hudu kana iya bai wakace ka yantar da ita kuma ka almeta wannan manzana salma yawa safiya ya yantar da kuma ya alfita to amma idan ka baka yantar da ma kake kunci zama mana bai suke haka mata hali a da da zan bayi ne mata ɗan ɗari ne ko su ɗari ne kana idan ma kawai ga wani gida kawai na ba an taka na bayi ka je wa da kake so kai ka zaɓa ba mu gana rabon kwana ba mu gana lokaci dole kai so kai ka tafi ɗakin da wannan kamar da aka suka masu hali da wasu rakuna suke yi daga da ake sadaka da ake sadaka ake canza da sadaka da mace da mace sadaka kinan asali bai wace kurin ga sanan a jere dole ka bukata sai ka zo ka zaba kurin za ka kasa gaban ka su ga gaba sai rawa su kewa su kewaya da ka tsabuda haka suke mutanen da sai ka zo su kewa gaban ka kasa gaban ka sarara sarara warta maka a ciki ita wanda da sai ka ware ta haka suke kuma halaka ne ko suno ne kantar su halaka ne ba ba ba maka ba su ba ka iyaka mata hudu baiwa ko ne fasar matanka ne to me ana magana idan wannan baiwa ta kai kwanci ta sai ta ayu sai ta ciki sai shi umar da kiran ta zama uwar danka na abin da zai zo wannan baiwa ta tsira da saida ta ta tsira a saida ta ta tsira daga layin bayo za saida kuma wannan ɗana ta ɗa ne kamar kowane ɗa ɗaya ke da sauran ɗiyanka na ɗiyanka na mata ɗiya matan ka saura duk matsayin katagorinsu ɗaya an ana sarauta ya shiga takara shi ne can ake fata an tarinta a matar bata wani ashe da ta tashin kiyama za a rinka bayowa mace ta na mai gidanta mai gidanta don sakunan suka sadaka da yawa da yawa kuma suka yi suka suka hauta daga baya kenan zai yi ma'awar gari dan bai wanne ya zama talauta sun zama tukar nufin zai kai shi ne suka wani sakin kowa da kowa kuma amma ɗaya ne kamar kowane ɗa don wasu tana baiwa bai rike mai komi a kan haƙƙi na uba don sarki ne mami da abin gado zai to ita wani umar walad daga ta ɗauki ciki to shi kenan ta tsira da a saida ta magana kenan to kan haka to shi a nan wannan ruwaya muna zama sa'ala ta ita mai iddata baiwa ce aka kwanta da ita kuma sai mai gidan ya mutu zai magana iddata ita ma wata hudu da kwana goma ce kamar wannan ruwan da ta tabbata haka ta tabbata da shi to cewa duk malamai kusan da ijma'i ne ma daga Umar bin Khattab Usman bin Affan sun yi hukunci kuma wanda babu ɗaya cikin sahabbai ɗan baya a sahabbai wanda suka saba musu an samu Ibn Sirin haka Ibn Ibn Hazm cikin baya sun yi mu'arada akan wannan magana sun ce ita ma za ta yi idda irin idda ta sauran mata wata hudu da wata hudu da kwana goma amma kan malamai suka ce suke raddi kansu su dai wannan magana hira ce ta wani fa'ilta ta wasu malamai yan baya ta sa'awa maganar su Umar Usman kuma da jamhurin sahabbai akan haka suka yi su Umar da suka yi hukuncin kwasaransa yan bayan babu wanda ya saba musu duk wanda ya kasa an haka nan shine ware ra'ayin shi ba ra'ayin sahabbai to kenan ma meye wannan shine muke kari fatawar da sahabbai suka yi kuma gaba ɗaya babu wanda ya kare kanta akan haka suke duk mace baiwa in sakin ta aka yi inda ta rabi ce me ake rabi ana rabin jini jini uku a jini uku ne ko ana rabin jini kenan abinda ake ma rabi shi take rabi kenan idan mai jini ce jini biyu za ta yi amma an wata uku ne mai wata uku ce wata ɗaya ta wata ɗaya da in idda ce ta mutuwa za ta yi wata biyu da kwana biyar in wadda wannan wasu ƙwallowa ce ta karatu zai na suke bayan sai da wasu ƙwallowa karatu ya karatu ne zai yanzu dole rigima ce mutu ya yi wa mu'azu da ba na maza ka bai wai za ka ganta da dama iya masu wurare mu dai a nan gaskiya da ya ganta balle ma haka arama ai wannan rigiman ga mutu ya za a rigima da yanta duk da wasu abubuwa bai ne dai sun zo a wasu wurare mu da nan gaskiya da biya na mai shayin eh dai yawa a dajin wasu an samu haka kin na takaice mas'ala din jamhur ko ce jama'a ba mun sake jamhur ba ta ke sai masu ijma'i haka mun sake cewa ijma'i ne na haka ibn abdul ta ijma'i ne kan haka cewa kurin mace idan mijinta an baiwa ce haka za ta yi to sai yanzu ya ce wa an aisha ta radiyallahu an haƙalat innamal aqara'ul al'ataha akhrajahu malik cikin kissa doguwa kuma da isnadin nan me yake so shiga Allah subhanahu wataala yayin magana akan mata al-mutalaqat idabatu bi anfusikum thalatha qurun Allah ce to mutalaqat idabatu bi anfusikum thalatha qurun matan da aka saki za su yi zaman jira salatu ƙuru Allah ce ƙuru to nan mai alƙaru nan shi ne magana za su yi zaman jira mai alƙaru to yanzu a wannan ruwa ta aisha ta daga zama ta fasafsirin alƙarawa kenan alƙaru mai alƙaru shi ne alaƙaha ta kuma a tuhur kenan akan haka mace idan aka sake ta tsarki uku za ta yi ba jini uku a wani fasirin aisha duk da cewa bayan tattauna magana dai abinda kalmar alƙawar tana iya ɗaukan jini iya ɗaukan tsarki duka a larabci kalmar ce ita mustarka tana ma'ana ba tana ɗaukona a ina ta zo a to an diba duk ina na muke magana haida ta magana a ƙara'auki ƙara'auki kaza annabi ya magana lafazin ƙaru annabi shi lafazin annabi ke aiki da shi a cikin lafazin ma'ana biyu iya aiki da kan haila tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya doke shi da kan kalma ta haila dole kenan dokar shi abinda manzo Allah yake fasara shi shine aula kenan jini uku ne ba tsarki uku ba me ya sakamakon sabanin da zai zo idan aka ce a tsorin saki na ka'ida mace ta yi jini take sakan da kayan pantalon haka ɗauka a tsarki uku ne kenan wannan tsarkin ya ce ɗaya ɗan ta yi jini na farko bayan shi ta samu tsarki ya ce biyu idan ta yi jini na biyu tana ƙarewa jini ta tsarki wannan shi kenan ta samu tsarki ya ta yi ba he ta haila ta uku ba kun gane magana ko nan ne saɓanin ke zawa yake tasiri mai cewa tsohuri ne ke idan kasance mace yanzu cikin tsarki kurin in ta haila ta ɗaya ta biyu daga ta ɗaya ta biyu kurin shi kenan ita tana iya rabi idan muka ɗauka a kan cewa alƙaru a kan haida ne kamar shi ne kuma magana mahi ƙari na saki mace an saki mace cikin jini ga cikin tsarki yau ka sake ta gobe iya tare jini akwai nasu gidan misali dama cikin tsarkin da ka kake tawa da jini to wanzu a ce ɗaya jini ake sa ɗaya in ta ƙare wannan jinin sai jini na biyu a ce biyu sai ta fara da uku sai ta ƙare shi ta kwanta ƙare shi ne ta yi jini uku wannan shi na sa magana mahi ƙari ana aiki da jini uku idan mai jini ce ko wata uku in mara jini ce in kuma mai ciki ce aihuwa wannan haka ne da takaice duk da mai magana cewa aihuwa ita da ta kaba da saki daga ta aihu ta kare daya ina ga zubar bin awamu ne iya da matashi nan alama tana sarrafa da shi sai ciki a shi ta hajji na kuda ta ce ina so ina so ka haranta min rai da ka sake ni kurin zai ta matsalaci kurin ka sake ni shikenan ita naski iya dawowa daga matsalaci ta ayu ita amma kin yaudare ni kin yaudare ni ke da kin sa shi dan kura ne kika mu haka nan yanzu ka kira ba mana komin su yanzu inda ayyana ita da kai ta kayan ta ayu kwana biyu ta kai na mai da ki sai ta mai dabara ta ga ta rike kanta Allah ya saka suke ne kamar kawar damar suke guda suke ɗaya kamar kurin ɗaya za ka mun kurin lakasni da na ji daɗin kamar shi ya ta zarge ɗaya da salata ya dawo salata ayu talaki ta ki kiwo da rere ki kiwo da rere na kira ya kira ne na kuɗa kuma cikin gaya mani suka bar ni irin ya kira gane kuma kenan a takaice in ta ayu ko mutuwa ko ta ayu kun shi ayuwa an kare nan wala ta lamana jirgin an yi zan hamla hunna shi adam Allah ya kare a wannan to kenan anan magana mahi kari ba magana aisha ba hadisin marfu'i aya da mahi kari cewa haila ita ce ba tsarki ba gaskiya magana sai a kuma muna magana kan cewa ji da aisha kan magana wa ali bin umar radiyallahu anhu ma qala talaqul amati tatariqatan wa iddatuha haidatan abdullahi bin umar ke cewa in aka saki baiwa saki biyu ne ita ba uku za a mata ba aka su biyu shi kenan kuma idda ta haila biyu ce ita baiwa annahu zara kuɗi ne wa aka raja hu marfu'an wa da'afa wa aka raja hu abu dawud wa tirmidhi ibn majah min hadith aisha wa sahul hakim wa khalafu fattafaqu ala da'afi inda hanyoyin hadith yanzu amma bai da inganci marfu'i amma ya inganta mawqufi na zuwa abdullahi kenan hukumcin ne bin umar ake cewa kan haka cewa ta umar akan haka yake kan ɗaukar cewa mace baiwa ɗan aka sake ta idan ta yi jini biyu shi kenan ta ƙare in kuma saki biyu shi kenan wannan jima'i ne na sahabai aka ce haka suka hukumta kuma da goyon ba ba samun sahabin da ya saba musu kan haka kenan ɓangare ne na maganar sahabai kan cewa a kan yawa kina ta kaice wannan shi ne za mu ce idda ta baiwa wadda aka saki ita kuma mace na akwai abin da aka samu cewa mace wadda haila ta tsayawa fa akwai bambancin ya isa da maganar wadda bata jini akan akwai nan muna samun matsala an wadda yawa wadda take da matsala kanta mata mace mai ciki mace mai ciki idan aka sake ta me ana ba mai ciki ba kai mace mai shayarwa mace mai shayarwa ta aihu sabon aihuwa ya ka sake ta ana ita ba ya isa ba ce an san dalilin tsaye da jini shayarwa ce a ƙarshen wani aka ce duk matar da aka san dalilin tsaye da jininta za a yi jira haihu shi rashin lahiya ce ta warke ta warke jini tana shayarwa ne an ka sake ta da sabon yaro to in shekara biyu za a yi ba ta fara jini bai ta fara jini aka samu su mutane kan saki mace ya bari wai a kowane lokaci jahilcin ba a sake da ciki sai abu mahimuni kuma ga jahilci ya cutar da ita shari'a ba ta hada ba saki da ciki yan wa ana sarata mun karanta bayan ta liga tsayirin awa milan ka sake ta tsarki ko da ciki ciki an san idda mai ciki aiwa ce to abin da kika mun yadda kamar kamar littafi ne a rubuce sai a ce ai ma ai ba saki mai ciki kuma sai saki zama na tambaya malam ya saki mata da ciki san kan bi ba saki ya ba wani alaka kun kai shi saki ne lahiye kuma na shari'a saki ne da aka kaida to wai sun ce ba su da ciki sai ya bari sai ta ayo ana aiwa ta take ta ko ce a dan ka kasan mai ciki a sake ta kuma tashi hankali kaga wannan keta ce sakin keta ne da zan da ka sake ta da cikin ta kana aiwa ta tsare ita mu yawa ta samu bazan zamanin da samu bazan da yaran ta amma tana sabon tana cikin jego ka sake ta wata ta rike shekara ɗaya biyu ta rike kuma bulutun da tana shayarwa ba ta jini da yawa cikin mata ba ta jini tana shayarwa kaga anan za ta yi zaman idda tsawon wannan lokacin shayarwa in shekara ne in shekara biyu ce tana nan ba ta arme da haka idan diyarka ce take zawarci sabon yaro ko kai za ka arme zawara sabon saki da sabon yaro to kayan ka yi mata arme diyarka ce kai mai arme kayan ka arme ta ka bincika ba ta wata uku ba ne ba a shin ta yi jini uku za ta baya an ce haka usman bin affan haka yi sai da na alhaka kuma ba a samu sabon sa masa ba kuma da usman yayi sai da na ali yayi akan wannan fatawa kuma ce ijma'in sahabbai suka tare da su habban su babu wanda ya saba akan haka hatta mazhabar kan cewa idan mace aka sake ta da shayarwa an san dalilin shayarwa ne ba ta jini in shekara biyu za ta yi ba ta ƙare idda ba to duk da wani bangare shi ma da ba zai halci ba zai cutu na misali don a cikin sanin matar shi ce maka nan kaga za a ba shi ci da sha za a ɗora mashi ya ba ta ci ya ba ta sha kuma gidan ba ya kawo ta gidan ba tar iya nan ɗakin ba a kawo ta tana nan cikin ɗakin sai tana na mata ɗakin ta ne Allah ci kauda ta tana ba yaro nuna ta kuma ta ba da ɗanta sai ta ƙare ta kwan ta kwan ka sallame ta kaga wani man da ta kai baya ba to muke sanin cewa ko al'adar mace gwamnati ta gidansu ta kai ma uban ɗan kuma ɗanka ne ta kai ma ubansa ɗan shi ne ce ta ya ba ta ya kai ma ya ka kai ma diya kai don na duk al'adun a nan da ba wani ba neman haƙƙi ba komai a shekarar wani ma ya ƙare je kawo ta kuma ruwan shekaru an ƙare ya ba maka ɗaya da jigogin da yawa mutanen mu ko rashin sanin doka ta Allah ba su ɗaukar ɗawaini wannan yaran da suka shi ne fara hama ke kawo ta kurin ɗan kuɗin zai kuɗin zai nema kuɗin kawo ta zai nema ba na kula da ɗiyan shi ba kenan da almuhim mu sani cewa kurin mace mai ciki tuni an ce akwai mace ita kuma kurin haka jini zai tsaya ba ciki ba mana ba sharuwa ba kurin bata jini an kan ita wannan an ce wata ke cikin shakka tana cikin riba ita an ce ana ba ta damar shekara guda za ta yi wata tara na jira inda ciki na yabu in ta yi wata tara ciki bai zauna ba ya ce ta wata uku na idda ita haka ake mata mata wadda jini ya tsaya ba dalilin ciki ba ba a san ba wani abu da ku ake haka ko na matsala da tare ta to ta ana bata wata tara na zaman jira kuma wata uku na idda kenan shekara guda take in ta shekara guda shi kenan sai ta aramu wanda take so kuma سي وعن روافع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسق ماءه زرع غيره أخرجه أبو داود والترمذي كما صححه ابن حبان وحسن البزار حديث دي تبت حديث تبتتش حديث حسن كمان ديك يا abin da yake magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu limar'in yu'minu billahi wal akhir bai halitta ga duk mutumin da yayi imani da Allah yayi imani da ranar lahira bai halitta an yasqi ma'ahu zar'a ghayr ya shayar da ruwan shi na mani ga wata garka wadda ba tashi ba nan karin magana ne ruwan shi shayar da wata garka wadda ba tashi ba ma'ana ya kwanta da wata mace da cikin wani misali zai yi baiwa ce misali wurin yaƙi an raba ganima an ban wata mace amma da ciki ko da baiwa ta ce tunda cikin ba nawa bane ba bai halitta in kwanta da ita tunda akwai cikin wani wannan shine magana ko ku a'a baiwa ce na saya a wajen wani amma da ciki to bai halitta wannan baiwa in kwanta da ita duk da tawaci tana cikin wani ne shi ne magana kuma wani ka iya kore shubahar wannan da aka ce ɗaya na mishin mudane a lokacin farashi ina da baiwa an tabbatar da tana da ciki in a ce ba wani binciken in ta a gidan kun ɗanka ne in ta a gidanka to amma kakar binciken za a diba da ta zo tana kwanta da kenan ta zo an tabbatar da ciki kenan cikin da yake nata tana ba kwanta da kenan dole a ban ɗana kamar da aka yi tsakanin abdullahi bin zama'a da sa'ad bin abi waqas da sauda bin zama'a da annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad dan uwan shi shike asal na baiwar shi ya baiwar shi ce shi abdullahi bin zama zama akin baban sauda ya kwanta da ita aka samu da tare da zama to an kwamfi sa'ad ya zo da magana ce wannan dahwa na wajen na wajen gidan su zama dan zama dan zama dan baiwar zama dan babana ne gadan dan wani ne dana ne dan wani dan wani mosiya yace dan dan shi ba san da haka ba ya za a rigima a gane wannan ɗan tsanshi ba magana kenan sun shi kwanci kenan matan shi kuma za a tsaya kullum za a san magana a lotar da farashi a lotar da farashi ɗane mai kwanciya ne rashin huɗa ne tun da wannan mata tana gidan zama a nan ta ayu muki na muka sanda kullum rigima annabi annabi zama ce shikenan kai abdullahi mana ka ɗauka ko ɗan uwan ka ne abdullahi ɗan uwan matar shi sauda aka ba da ɗaga shi abdullahi ɗan zama aka hana shi sa'ad ɗannan washi da tabba haka annabi ake da zahiri amma da aka yi yaro kan masa ɗaya da wancan amma doka ta ba da ɗalibin shi mudane ko ma daga ina zo suna gidan ka tayu kai baka ture bakun ɗanka ne ko ka in ba in ba da ina kai kun ɗanka ne aka ba da ƙari amma da aka tarin salama aiki da zahiri yayi amma kuma ya hana sauda ɗaya ta kai ganki da ta jibi anu a sauda annabi ya hana ta domin sauda inda haƙiƙa ɗan babanta ne ɗan wanda ne amma ake zai aka ba ta ɗan ɗan wanku ne amma annabi ya ce ta jibi anu kake dai ganki hayi mata ce bilanta ba hayi mata bilanta ba zagan ba to na ake zai da shari'a ne shari'a ta ba da kuɗin mata ta a gidanka kuɗin ɗanka ne ba ta can wani kaza kaza ne ba a ce a ba wani wallahi shi wani abun hadi da ake wani zamani a targima sai dai kurin kai da in kuma ka iyale shi ba mai da a wannan ka zai kwanaki a da ake namun na ma take biyan biyan farti ke tsaka dai yadda da shi a musulunci ne abin ba yi shi ba wani ba wani ba wani ba ko ma dan waye dan shi da maka na gidan shi mata ta yi cewa ba nashi bane ba wani abu tana ce da ba kai da kallo kace ba nashi bane ba inda na musulunci ne a ce zo ina shaida a je abin duka wace cikin mai zakai ya kake kurin ka maka shaida ko zama haddi kula ta mana ina na shari'a ko kuma mutum da za mu shari'a ko mu rishin bare ko bare shari'a bai gyara su ka zo na za a ce da mutunci da yawa an tsada ya jewa ka tsada dake baka sha Allah kada ta sai magana a zo abin cikin dan gace ya zo an an gwada an yi godi to nan baka ka bukata ba ba mun zo a ce maka kuma ko kai kace ko kai kace ba danka bane ba ba da dan kace wani adai ba mu ba mu da adai sai ka zo ka da yayi adinin za ka samu hujjar ta ri'ayi ka samu ƙarin gwiwa eh za ka yi rantsuwan kare da shi an kare da shi sai ka yi a zo a lissayi a zo a yi ya rantsuwa ka yi da ka ture tunda ka samu hujjar kare da da binciken da aka yi na wancan da turanci shari'a zahirin shari'a iya aiki da zahiri Allah san mu a musulunci ana aiki da zahiri ba in musa ko Allah sani daban ta taba ture shi ba lahira a da shara batun ba wala kun shi anan za a kare a gwangware sai ta bincike a yi ta binciken kaza ta kuma san akwai ta Allah inda yake da zahiri kun zo da kaya a hannun wannan kace wannan in bailan kwa san kace wannan bailan naka ne ai na ce da ka naka ne a shi kuma bailan hannun wannan anan mallo mallo zai kai nan naka mallo nan tsina shi ba ruwan kace kace ba kai da ba kun shi ne bashi zami wani bai hude ne da musulmi karshe suna kan garka ce garkar ta mutum ce amma babu shaida aka zo da shi ba hudu garka da mai hudu ce wannan garka ta garsu a ce kai kana da shaidu da ta shi a na mace yanzu abin da shi bai gudu zai rantsuwa da Allah garkatan shi ya ruga ta su da wallahi ƙarya ki zai rantsuwa da Allah ci mun garkata na mace ba mu da abun ba shi ba ba mu da abu kullum tashi shi da ba shi sai daga fitan shi da Allah annabi sai yake cewa za ku zo shari'a wani zai gudu baki da hujjoji in da ki haƙi wani bashi amma ka san wannan abin da ji kuka ci kuka ci wuta ne dan da baka shari'a bai zama halaka gare ka a takaice dai kurin shari'a tana aiki da zai Allah zai hukumci na baɗi ka zo na wannan shirya ce a kasar don ba a mashiɗa ta kasar da shida wannan ayi ba shi a hili ne zahiri kenan ba a ishbani ba ma jayi ayi a shari'ance shari'a ka ayi wa kasar da shida kuma san ba a ishbani ya ta nemo uban daban wannan ne ba wannan ne ba na shi eh ya nemo uban daban eh kuma ta waro na ciki shi wanda kuma ya ce ta cikin ƙarya ya miki haddi dan ta waro ta ce shine ta ce ƙarya yake mun ina shaida ta kama ta mata haddi kuma na kazafi kare mutunci mutane nawa suke zo cikin ya samu wani ya zalika mu ne ba shari'a ba likawa he ya in ba in ba da dabe shi ya ce ai na aka ƙarya yake mun kur kuma tsaya nan kur to mun san akwai shari'a ta Allah kuma akwai tuba tsakanin Allah da bayi eh akwai tuba mutum ya tuba kuma zan san mutum magana ta duwanta yayin aiki na manza ya tuba kan shi Allah ya tuba Allah ya karanta baka mace ba sai ka tuba shikenan kaga yanzu an to yazo a ce ku mace ta yanzu an su daga nan tura maka mace dan abu kana kai kun a ce ta bincike a ai waye a lokacin manzon ka wai kun mutuna sai ya ta maka kuma abu da ba mai dawa an ce mutunci ba an ci maka mutunci ta gangon ya ce da abu ba ba ta bai ba sai ya tura mata mace kun san ka san mu'amala kan da kun ka kun san mu'amala kun sai ya ce ai ki ce ya ne miki an so bata mutunci na balla siyasa shi ke nan aka duka magana ka tawo ta kurin a ta zuwa shari'a ko ba yi ba kuma ka kare kanka mai yawo amma a musulunci kin ce ya aina zai kuma san wata kwasu shekara shigo makin duniya gaba daya shigo makin duniya gaba daya iya takara a wurin shi suka tura mai wata mace aka ta ƙwaro kurin a binciki wannan takara ta zo to nake tuma da zana ya takara suka kakkarya shi kaza abu ba mu shi a musulunci ba harama zuci ba harama ta ce a yi na kai babu kai kai yake kuma za mu yi haddin bulala tamanin saboda kare mutunci mutane mutunci da girma a musulunci ya kare mutunci amma da kunan gam kurin ya ci maka mutunci kurin kuma haɓa da an kare wallahi ko ba yi ba daga an daga kurin ana zama da wannan wani shirin wani ba Allah wani midawa ta rikar mutan zaka zaka ji magana shi ta rikar mutan kaji magana shi shi ke da kan babu shi ta rikar mutan iyayen nan kuma ya bace kurin a cikin abu ya bace kuma zo ta ce kurin ya taɓa neman ta aka ta shari'a shi kenan alawa alam amma da shi kenan kamar kan babu shi sun an karya mutum jikin shi kenan da'awa ta lalace iya nan kuma da ran shi haka musulunci akwai kare a shari'a ta Allah akwai kare mutunci ba kuma tayi da'awa kun kai kaza kun wannan ga lokaci yayi Allah kai musulmi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته